أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Ubangiji yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ba za ka samu mutanen da sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da ranar lahira amma duk da haka yuwadduna suna soyayya suna soyayya da man haddalla wanda ya saba wa Allah ya kafirce wa Allah wa rasulahu suna soyayya suna jibinta suna taimakawa man haddalla wanda ya saba wa Allah wa rasulahu da manzonsa ba za ka samu haka ba ko dai ko dai mutum musulmi ne ba hana musulmi yayi soyayya ta kasuwanci ko ta makwabtaka ko ta wani abu tare da wanda ba musulmi ba amma kada soyayyar ta kai ga shakuwa har yadda za ka taimake shi ya halakar da ɗan uwanka musulmi ko ya cutar da ɗan uwanka musulmi ko ya danne ɗan uwanka musulmi ko ya danne musulunci kada soyayyar ta kai haka in ta kai haka to ka taimaki mai gaba da Allah kenan za ku rushe addinin Allah za ku rushe bayin Allah walau kanu aba'ahum ko da su waɗanda suke kafiran iyayen waɗannan musulmin ne ba za ka samu sun so su sun taimake su sun karfafe sun fi son su akan jan uwansu musulmi ba ko da iyayensu ne ba za su yaka da su ba saboda ayar ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya ayin sabul kufr al iman ya ku mu'minai kada ku ka kar ku mai da iyayenku da yan uwanku abin jibinta ku ku bar musulmi yan uwanku Allah ya hana wannan walau kanu aba'ahum ko da sun zama iyayensu ne kamar yadda muka faɗa cikin karatunmu da suka wuce abu ubayd ibn al-jarrah ya kashe ubansa saboda musulunci ubansa kafiri ne yana gaba da annabi ya kashe shi kuma abdullahi ibn ummi maktumin ya kashe uwarsa annabi da ya tambaye shi me yasa ka kashe uwarka yace naji ta zage ka ne ta shikenan jininta ya halatta walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ko da ƴan uwansu ne in sun ki annabi sun ki musulunci ba za su shaku da su su danne musulunci ko su raunana musulunci ko su raunana musulmi ko su danne musulmi ko su su zamar da shi ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce al-muslimu aqul muslim la yazlimuhu wa la wa la yakhziluhu wa la yuslimuhu musulmi dan uwan musulmi ne ba zai zalunci dan uwansa musulmi ba kuma ba zai miƙa shi inda za a cuce shi ba kuma wa la yaqiruhu ba zai rena shi ba يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ko kuma danginsu sai na umaru ya kashe yan uwansu kafirai sai na ali da sai na abdullahi da abbasin sun kashe yan uwansu kafirai ula'ika ka tafi gulubi mulimana masu wannan irin imani wanda sun zaɓi musulunci da musulmi akan iyayensu da ‘yan uwansu da danginsu da mutanensu wannan Allah ya riga ya rubuta imani a cikin zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhin minhu ubangiji ya riga ya karfafe shi daga da wani ruhi daga gare shi domin Allah yakan tura mala'iku su taimaki muminai akan abin da suke yi kamar yadda ake tura shedanu shedanu suke tura kansu su je su taimaki mai sabon Allah su yi ta gangarar da shi to Allah kuma ya taimakon muminai da mala'iku su karfafe shi wa yadda Allah ya karfafe su bi ruhin da wani ruhi minhu daga gare shi wa yudkhiluhum zai shigar da su jannatin tajri min tati al-anharu aljannatai din nan wanda ƙoramai guda hudu suke gudana a karkashin su ويدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها كما أن قدر دوما أشكونا الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya riga ya yarda da su musayan ‘yan uwansu da suka saba musu sun saba wa ‘yan uwansu sun saba wa iyayensu sun saba wa ‘ya'yansu sun samu yardan Allah yardan Allah ya fi aljanna daɗi waradu anhu wasu sun riga su da Allah waɗannan mutane ula'ika su ne hizbullahi jama'ar Allah kenan gayyar Allah kenan wanda suke cikin jam'iyyar Allah hizbullahi a cikin alkur'ani ya zo wuri biyu ya zo a nan ma'anansa wanda yake son Allah yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son muminai mawadda shi ne wanda yake hizbullahi mutumin da yake cikin gayyar Allah can kuma suratu al-ma'ida hizbullahi shi kuma walati jibintar Allah jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can Allah ya riga ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul kafirina awliya min min dunihim ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ya ku mu'minai kada ku yadda ku riƙi yahudu da nasara abokan jibintarku ba zo mu auliya wa badin ku ba su su jibinci yuna ko kuma ku zama alumuna alumuna ba zo auliya wa badin ku jibinci ɗan uwanku musulmi su su jibinci ɗan uwansu can la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya wa ba'd wa man yatawallaw minkum duk wanda ya jibinci ba yahude ya mai da shi abokinta abokin soyayya abokin jibinta abokin hulɗa abokin taimakawa ko ya ɗauki ba nasare wato mishan ya mai da shi abokin hulɗa abokin jayya abokin shakuwa ya taimaka masu su danne musulmi ko su danne musulunci ko su karya musulmi ko su karya musulunci duk wanda ya haka ومن يتولوا منكم فإنه منهم shikenan an hada shi da su ya zama nasu ba na Allah ba ya bar cikin gayyan Allah ya koma nasu har zuwa inda Allah yake cewa innama waliyukumullahu wa rasuluhu ya kuma mu a gaya muku gaskiya kuma babban abin jibintar ku Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata da, da, da Allah da manzon Allah da mu'minai masu tsaye da sallah masu ba da zakka wa yutura zakata wa muraki'una masu ba da zakka kuma masu yin ruku'u suna yin jam'in sallah وما يتولى الله ورسوله والذين amanu duk wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibinci ƴan uwansa mu'minai fa inna hizballahi humul ghalibuna ya shiga cikin jam'iyyar Allah gayyar Allah rundunar Allah ko rundunar Allah kullum ita ce da rinjaye wuri biyu ya zo daga da wannan na ma'ida da wannan na wanda muke yanzu na soyayyar Allah da soyayyar manzon Allah da soyayyar mu'minai da rashin jibin da kafirai ko da iyaye ne ko yan uwa ne ko dangi ne radiyallahu anhu wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun haka yake duk wanda ya samu dama Allah ya bashi ya shiga cikin gayyar Allah jami'ar Allah rundunar Allah to su waɗannan mutane su ne al-muflihuna masu babban rabon nan wanda ake faɗa mana kullum qadabla al-mu'minuna har zuwa ulaika hum al-warisuna
سورة الحشر مدنية وهي أربع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر مدنية وهي أربع وثم... ishiruna aya wannan sura da za mu shiga ana kiranta suratul hashri saboda akwai li'awwalil hashri a cikinta manzo Allah yana zaman Madina aka saukar da ita sallallahu alaihi wa sallam ya kuma Madina kenan kaman da shekara hudu aka saukar da ita tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ما في السماوات وما في الأرض كومي كومي ينا تسبيه والله أبن كو أسما يكي كو أكسا يكي كومي نيني كومي ينا والله سجدا ينا يمس تسبيه كومي نيني منذ الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يعلم أني رسول الله إلا أساة الجن وساة بني آدم komi ya tabbata kadaituwan Allah ya tabbata manzanci na in ba kafiran mutane da kafiran aljanu ba komi komi yana bautan Allah yana tasbihi wa Allah malamai wa'in suna cewa wai da mutane da aljanu suna yi da bakinsu sauran abubuwa kuma suna yi da da irin yadda Allah ya yi su bai ba haka bane ne Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahu komai yana wa Allah sujjada yana masa tasbihi sai dai abin da yasa ba ku jin tasbihin su don ba irin bakin da kuke ji bane ba da ba da shi suke yi ba kuma Allah bai yaye muku ba ba ga annabi Sulaiman da annabi Dawud ba suna jin bakin tsuntsaye suna magana da tsuntsaye da suna magana da tsuntsaye jaki ya yi magana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji larabcinsa raƙumi ya yi magana zamanin manzon Allah kowa ya ji larabcinsa damo ya yi magana zamanin manzon Allah kowa ya ji larabcinsa barewa ta yi magana zamanin manzon Allah kowa ya ji larabcin barewar tsakon kwani manzon Allah ya ɗauka a hannunsa suna suna tasbihi kowa yana ji da ya miƙa ya sa hannun abubakar da umar ba su yi ba kowa ji tasbihin su manzo Allah yana hudu ba akan wani kututturen dabino sai aka shiryo masa mimbari wanda zai hau to yau kenan babu hawan kututturen dabino sai mimbari sai kututturen yayi ta kuka kowa yana jin kukansa sai da manzo Allah ya jawo shi manna shi a cikin sa ki kai hakuri zan mai da kai kai ka zama dibinon cikin aljanna komi yana magana sai dai yana wa Allah wa in min shay'in la yusabbihu bihamdi kullun qad alima salata wa tasbihahu komi ya san yadda aka bashi sallah da tasbihi ma fi samawati wannan ana gaya mutane ne ko ku yi sallah ko kar ku yi sallah ko ku yi zikiri ko kar ku yi zikiri ko ku yi ibada ko kar ku yi ibada ba za ku amfani Allah da komai ba Allah yana da masu yi masu yi ma ba suna amfana sa bane suna yi ne na iko su su forarru ne su bayi ne tau'an wa karha wa huwa shi Allah shine al-azizu mabuwayi mai karya kafirai da kafirci al-hakimu gwani wanda ya shirya wa musulmi shari'a ta adalci
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديرهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين fatabiru ya ulabsar shi Allah din nan wanda komai yana masa tasbihi sama da ƙasa din nan mai izza mai hikima din nan azizul hakimu din nan huwa shine allazi akhraja allazina kafaru min alil kitabi shine wanda ya fitar da kafiran nan min alil kitabi yahudawa banu nazir min diyarihim daga gidajensu li awwalil hashri wato a tarawa da ko tarawa da kora na farko tarawa da kora na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma Madina sai ya kira Yahudawa na kusa da shi banu nazir banu qainuqa banu quraiza da dukkan waɗanda suke karkashin su ku zo ku duba littafin ku ku san ni annabin Allah ne Allah ne ya aiko ni ina roƙonku wala takunu awwala kafirin bi kar ku zo ku ne malaman duniya ku zo ku ne farkon wanda ku kafirce mini cewa abin nan nawa ba gaskiya ba ne ku ku riga kun san gaskiya ne in kun yarda shi kenan to sai ya zan ba su yarda ba sai dai kaɗan su abdullahi bin salami ba ku yarda ba to ku zo mu kulla zumuntar makurtaka ta zaman lafiya kar ku yaƙe ni kar ku taimaki waɗanda za su yaƙe ni ni ba zan yaƙe ku ba zan taimaki wanda za su yaƙe ku mu rubuta wannan yarjejeniya ta zaman lafiya sai aka rubuta da aka rubuta a yaƙin farko na badar yaƙin badar na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu cin nasara shekara ta biyu da ya ci nasara aka kashe kafirai saba'in aka ɗaure guda saba'in a cikin mutum dubu ba hamsin da suka zo su ko waɗannan namu ɗin ɗari uku ne kawai da goma sha uku sai yahuda suka ji tsoro suka ce yan uwansa kenan ya yi musu wannan abu mun fa ya kamata mu san abin da muke ciki to sai shugabansu kabun ashraf sai ya ɗauki mutum arba'in suka je makka yace na zo ne in taimake ku kukan abin da ya same ku a badar an kashe muku mazajen ku an yi kaza an yi kaza na zo in taimake ku kuka amma me zai hana mu haɗa yarjejeniya mu haɗa ƙarfi mu je mu kau da mutumin nan ku ku huta mu ma mu huta shikenan sai mutanen maka suka so mu dai ba malamai bane ku ne malamai mutumin nan in yana da gaskiya kun sani in bai da gaskiya ma kun bi mu sani me yake ciki ne tukun abin nasa gaskiya ne ko malamai ne kace ina ina wanda ya ce a ci yankansa kada a ci yankan Allah wanda tun da ya koma garin mu banda aure ba abin da yake yi ina ba abin da ya hada shi da da da, da maganan aika Allah ya saukar da raddi akan su am yasuduna nas ala ma atihim Allah min fadli faqad atina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atina mulkan azima to daga nan da ya dawo daga wancan sai annabi ya ji labari da ya ji labari sai ya zaɓi hanya ɗaya daga cikin sauran hanyoyi ya ce wane ne zai je ya kashe mini kabubin ashraf a cikin asiri domin mutane sun san an rubuta alkawarin zaman lafiya kar kuma a tashi da yaƙi a ce annabi ya karya alkawari alhali shi kabu ne ya je ya karya maganar ko ba ta riga ta ɗaiɗaitu ba manzala sai ya zaɓi gara a kashe shi a ɓoye gila maimakon a tasa musu da yaƙi a wahal da mutane maza da mata tsofaffi da yara tun da ke shi ne shugaba shi warware wannan alkawari wani ne zai je kashe mini shi muhammadu ibn maslama ya ce ya rasulullah ni in ka bar ni kai mini izini in faɗi komai zan kashe shi ya ce je ka na maka izini faɗi komai ya je ya same shi dama abokin shan mamansa ne ya ce abin da ke tafi da ni wallahi mutumin nan namu mun ɗauko abin da ya fi ƙarfin mu fa kullum kawo kuɗi kawo kuɗi yanzu an yanka mana wasu kuɗi ba mu da su saboda haka na zo neman taimako a taimake ne ya bani kuɗi in ba za ta yake in ka a karɓi jingina sai ce a dama ai ba za mu ba kuɗi ba sai da jingina sai da kawo jingina to kawai me za mu kawo kenan to kawo jingina dai ko in ba ku da wani abin jingina ko matan ku ba sai ku kawo wacce haba yadda kake da ke inna wani mawakaci zai baka matan sa jingina wanda dai mata to ku kawo ƴaƴan ku ai in mun kawo ƴaƴan jingina za su yi ta wasa da yara yara suna zagin su ke cewa yaran jingina ƴaƴan jingina ƴaƴan jingina in kai da dai za mu kawo makamin mu jingina ce tu kawo yanzu za mu kawo sai ce gobe da magariba bayan magariba da za mu kawo to da kyau kenan sai muhammadu masulama shi ko kafirin ango ne sai ya ɗauki samari guda biyu sahabbai ya ce su raka shi da takwabinsa suka raka shi ya je ya sallama wa mutumin da daddare matar ta ce karka fita karka fita ya ce a'a ai dan uwana ne ko munyar kauri dama zai zuwar haka ce karka fita ce dan uwana ne an munyar kauri shi zai fita shikenan sai abin da mun aje shi ne dan kusa nan bayan nan kaɗan shi makamin mun aje shi nan kusa bayan ne nan kusa sai ka raka ni mu je ka karɓa in suna tafiya sai kai amma ko sai ya gaya samarin zan kama gashin kansa in ce zan zan zan zan shaki turare da kun ga na kama gashin kusa da wuyan kafiri suna turai kai amma ku kana da ina ka samu irin turaren nan mai kamshi ni da za ka yadda mini da na sansani kanshin turaren nan naka ya ce gashi sansana mana da ya haka ya haɗa gashin kan gafi ya riƙe sai samari suka doka sai shi kenan aka kashe kafuri sai da aka kashe shi kisan gila sai waɗannan kafirai sai tsoro ya kama su ta ana cikin wannan hali ana cikin wannan hali sai akwai wasu mutane wanda na biyar ma'una sun zo tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya rasulullah abin nan naka yana da kyau da za ka haɗa ni da sahabbanka su je garin mu za a musulunta za a karbi abu ya ce a a za su kashe mini mutane na ce a ba za su kashe ina nan wa zai kashe su ina nan ba za a kashe su ba annabi ya bada mutum kamar saba'in da suka je a kashe gaba ɗaya sauran mutum ɗaya mutum ɗaya amma kai mudari ne ce ni mudari ne jika annabi isma'il eh to kai ba za a kashe ka ba uwata ta yi ta neman jika annabi isma'il ta yantar da shi saboda ta yi nuzuri ba ta samu ba to ni na yantar da kai a maimakon abin da uwata take nema a waɗancan gado an kashe su kenan sai ya dawo yana dawo a hanya sai ya tadda waɗansu mutum biyu suna kwanci a gindin bishiya ko mutanen waɗancan ɗin ne sai ya zaci suna cikin waɗancan sai ya kashe su su biyun ya dawo gida ya gaya wa annabi abin da ya faru ita amma ana yi sa'a na kashe mutum biyu a hanya sai ce suwaye suwaye ya gaya masa ce a'a subhanallah ai kai ta'adda waɗannan mutane akwai alƙawarin zaman lafiya tsakanina da su to dole kenan sai na yi diya sai annabi ya je wajen su waɗannan banu nadir yace na zo ne kun ji kun ji abin da ya faru amma ina so a taimaka mini wajen diyar waɗannan mutum biyu ku faɗi abin da za ku kawo na na taimako a bulkasun zauna za a kawo taimako ka zauna za a kawo taimako suka yi ta murna ai Allah ya kawo annabi har gida sai suka suka za su kinkimo dutse su biyo ta baya inda yake jingine din nan su sako dutsen a kansa sai mala'ika ya gaya masa sai ya tashi ya koma gida ya koma gida sai ya ɗauko samari ya zo sai ce ku tashi ku bar mini gari na ce ina ai mu mutu ya fi sauki ya kan mu tashi mu bar garin nan ce ku bar mini gari na ce a mutu ai ya fi sauki kan mu bar garin nan shi kenan sai annabi ya tsare garin da ya tsare garin sai suka ce yanzu ba haka za mu yi ba ya burkasin ka turo mutum talatin ba da mutum talatin a zo a sasanta idan Allah ya sa mutum talatin nan sun karɓi magana kama mu za mu musulunta aka zo sai ce a to mutum sittin ina za mu fahimci juna ka zo da mutum uku mu zo da mutum uku suka shirya sai suka shirya in an zo wannan mutum annabi ya tare da mutum uku su suna tare da mutum uku to a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shirya wannan maza maza sai wata mace ta aika ba yahudiya ce akwai dan uwanta musulmi a Madina maza maza a ji gaya wani ka gaya wa annabi mutanen nan sun shirya kashe shi shikenan sai aka zo da aka zo sai annabi ya koma bai bai zo haka din ba shikenan sai aka aka kawo yaki aka rufe garin sai ana saran itatuwansu ana saran itatuwansu dibinansu sai suka ce ya abar kasim kai fa ce Allah ne ya aiko ka yanzu a cikin Allah abinda Allah ya aiko maka din akwai akwai barna a bayan kasa saran dibinan nan ai barna ne a bayan kasa to sai aka daina aka tsare su dai to ziya za a yi ya za a yi annabi ya tsare su jin kwana 21 ba shiga ba fita suka rasa yadda za su yi suka ce to yanzu kam ka faɗi abin da nake so a yi ya ce abin da nake so a yi ana faɗa muku ku bar mini gari na nake to yanzu shi kenan mun yadda dole za mu bar garin kenan ya ce to ba za a kashe ku ba amma iyakan abin da za ku yi kowane gida uku na ba su dama su lafta raƙumi ɗaya a kayansu ko ban kar a ɗauki makami kar a ɗauki sulke kenan sai suka lafta suka tafi sai ya zama in sun ga kyaure mai kyau a gidajen suna sarewa in su ga mai kyau suna sarewa to shine yanzu sura za ta karantar anan wallazi akhraja allazina kafaru min ahli kitabi shi Allah din nan shine ya fitar da wayannan kafirai min ahli kitabi daga cikin yahudu masu littafi min diyarim daga gidajen su li awwal hashri taro na farko hashir guda uku wato na wanda aka yi na Madina din nan na nafiyun nadir da kuma hashiru na abin da annabi ya ba da labari ƙarshen zamani wuta za ta rika tara mutane tana kai su gidajensu ta tara mutane ta kai su gidajensu inda suka ini nan za ta ini inda suka kwana nan za ta kwana tana tara mutane wutar tana kai su gidajensu tana rarraba su annabi ya ba da labarin za a yi motoci kenan za a yi jiragen sama in ka je inda ake taron neman mola daga jama'a da yawa sun taru wuta za ta ɗauke kowa ta kai shi inda za shi in ka je airport za ka da mutane sun taru kowa wuta za ta ɗauke kai inda za shi to wannan ana kiran hashiru sai kuma hashiru na tashin kiyama da yawwal hashiri wannan shine na farkon ma zanantum an yakhruju ya qumu munai da yanzu kun yi tsammanin za a iya koran waɗannan kafirai masu ƙarfi masu manyan katanga masu manya-manyan gidaje da kun zaci za a yi haka a iya korarsu kun zaci ko za a yi haka da ma zanantum an ya kurju ba ku zaci za a iya korarsu a fidda su ba a huwa da aka jalla da kaunar alkitamin da ya biliyar wani ma zanantum an ya kurju wa zannu annahum mani'atun fusunuhum min Allah su ku a zatonsu manya-manyan gidajen nan nasu da manya-manyan katangin nasu za su kiyaye su ba abin da zai same su suna da waɗannan katangi suna da waɗannan manyan gida ba wanda zai iya musu har ma za su kiyaye su daga azaban Allah suke tsammani wa zannu annahum maniyatun sunu min Allah fa atihum Allah min haythu lam yatasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba su zata ba aka rufe gidajen nasu aka ƙare ƙarfin su aka kore su wa zanna annahum maniyatuhum sunu min Allah fa atimu lam yanzu lam yatazibu wa kaza fi qulubihim ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyoyinsu komi ƙarfin mutum komi ƙarfin makaminsa in Allah ya jefa masa tsoro shikenan an gama da shi Allah ya jefa tsoro a zuciyoyin makiya annabi Allah ya jefa tsoro a zuciyoyin makiya Allah Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyoyin makiya Allah da makiya annabi wa qad fi qulubihim ruh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu birrubi masirata sharin ni Allah ya taimake ni da da tsoro yana daga cikin mai taimako na cikin yaƙi duk inda na fuskanta wata guda tsoro zai shiga zuciyoyin kafirai wa qadari qulubum yukribuna buyutam ga sunan suna rushe gidajensu bi aidihim da hannayensu ta ciki wa aidil mu'min da hannayen mu ta baya mu'mina suna suna rushe gidajen saboda su shiga su same su kafirai ko suna rushe gidan ta ciki wai su su babbata duk abu mai kyau kar su gora musulmi gidaje masu kyau fatabu da Allah ku lura mana ya ul ya masu basira ku lura ku ga yadda Allah yayi waɗannan mutane masu ƙarfin nan ga su a garin tsakanin su cikin madina mil biyu ne kawai yukuri wuri da bi'idi wa juhuri fa atu ya ulaf sayar wa yula ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب
cika alkawari in an shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗariƙa dukkan ɗariƙu waliyai ɗari uku da goma sha uku nan gaskiya ne masu kyau ne amma ba a haɗa tijjani da wata daga cikin su kuma ba a ziyarta wasu waliyai sai da suke cikin ɗariƙa tijjaniya ziyara bara ce kulawa da sallar da yake cikin jama'an an samu jama'ar sannan kuma girma iyaye da ya musu biyayya jami'in wazifa jami'in zikirin jami'in in kun samu yan uwa kuma ba a shan taba kuma za ku sa tsoron Allah zuciya saboda taimake ku bin umarnin Allah da nisan abin da ya hana za ku iya na baka da gashi da ka je ka gaba ka ce alhamdulillah na baka da gashi da ka je ka karba ka ce alhamdulillah ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار waɗannan yahudawa banu nazir laula an kataba alaihim aljala'a ba don da Allah ya riga ya rubuta musu kora kora ba ya rubuta ba don ya riga rubuta musu kora din nan ba la'azzabahum fid dunya da yayi musu azaba tun daga duniya don annabi ya ce ba ba za a taba jinin su ba amma an kori su bar kasan nan su koma waje azriati su koma waje sham su koma waje khaybar wa lahum fil akhirati azabun nar da an kakkashe su yadda aka kashe yan uwan yadda za a kashe yan uwan su banu quraiza nan gaba wa lahum fil akhirati azabun nar kakkashe sun da za a yi ku ba zai hana musu shan azaban wuta a lahira ba a yi musu azaba a duniya da takwabi a yi musu azaba lahira da wuta ba don an rubuta musu wannan kora ba ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب me yasa aka shirya musu wannan kora da kuma hana su ɗaukan kayansu sai dai kowane gida uku a basu laftura raƙumi ɗaya su lafta duk abin da suke so gida uku akan raƙumi ɗaya kawai amma banda ɗaukan makami banda ɗaukan sulke da kwalkwali mu me yasa aka kore su kuma aka ce ba don korar ba da azaba za a musu daga duniya ka musu je lahira abin da yasa haka zalika bi annam shaqulla abin da yasa sun saba wa Allah ne wa rasulahu sun saba wa Allah da manzon Allah wai shaqillah duk wanda ya saba wa Allah kenan ya saba manzon Allah fa inna Allah sani Allah shadidul iqabi mai tsanin uquba ne in ya kama inna Allah yumhilu wa la yuhmilu Allah yana ba da dama ne amma ba zai bari ba in ya ba da dama in daman ta kare sai ya kama mutane akhza azizul muqtadir Allah ya kama makiya manzon Allah ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قنعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين lokacin da sahabbai suke sare da binan yahuda nan don an sare da bino kamar guda shida ne kuma akwai an an ta sa wuta ana aka kora dubina guda shida sai yahuda suka leko suka ce abul qasim ka ce fa Allah ne ya aiko ka a cikin abin da Allah ya aiko ka wayin naka akwai inda aka ce ayi banna a bayan kasa da kora dubine da sare dubine a wannan banna ne a bayan kasa to sai sahabbai suka ji tsoro da suka ji tsoro sai Allah ya aiko da wannan aya yace duk abin da kuka yi da saran dabinan da barin dabinan duk a cikin izinin Allah kuka yi Allah da yake ba da dama a sare wuyan kafiri don sare wuyan dabinonsa wani abu ma gadatun min linatin duk abin da kuka yanke kuka sare na dabinai aw taraktumuha qa'imatan ko kuka bar dabinan ba ku sare su ba duk abin da kuka fa bi iznillah cikin izinin Allah kuka yi wannan Allah ya yi wannan ne wal yukhzi al fasiqina don ya kunyata waɗannan fasikai wanda suka bar hanyar Allah izini akwai izini ami akwai izini khasi izini shi ke tafiyar da harkar duniya shi ke tafiyar da harkar addini shi ke tafiyar da harkar lahira idan yan sarauta sun nemi sarauta to wanda aka ce an zaɓe shi an ba shi takardar nan shi aka yi masa izini sarauta ta zama kayansa sauran yan uwan sai su yi hakuri haka masu ƙuri'a haka kowaɗanne ne haka masu neman aure duk wanda aka daura masa aure aka bashi takarda to an masa izini sauran sai su haƙura izini ami da izini khasi mun yi maganar su kwanan baya izini ami misalin kaman aure ne ubangiji ya ba da dama musulmi ya auri duk matar da yake so bayan an ware dai waɗanda aka haramta ga su an lissafe su bayan nan duk wanda ka gani Allah ya halatta maka aure ta wannan izini ami kenan to ko da a hanya kuka gamu da matar ba zawara ta iddar ta ya kare ba ta da uba ba ta da wa ba ta da kawu ba ta da ba ta da wani kani babba ba ta da wani wali ko anan in kun samu wasu matafiya sai su daura muku aure yayi amma matukar tana da ubanta ko kanin ubanta ko wan ubanta ko ko yayanta baka isa ba sai Allah ya ce maka fankihu hunna bi izni ahlihinna aure su da izinin masu su ke zobin da yake tsakanin mu da ƴan uwan musulmi na zikirorin da muke yi din nan muna da izinin zikiri a izini ami na uzu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim da karanta fatiha da istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah dukkan musulmi yana da wannan izini duk musulmi yana da izinin karanta waɗannan abubuwa to amma mu muna da shi izini ami muna da kasi fanki hunna bi izni alihinna mun karɓo wannan izinin waɗannan zikirori a hannun malamai magada annaba su ne ahalin waɗannan zikirori saboda haka muna da izini ami muna da izini khasi a haka kuma na yi muku misali kwanan baya dukkan malamin musulunci Allah ya naɗa shi alkali amma dole sai waɗanda Allah ya naɗa sun naɗa shi tukun ya zama alkali in ba haka sai dai fatawa da malami zai je tar da mutane a kofar kotu rana tana dukan su ya aka yi ne alkali bai zo ba da zai je to shi gare alkali ku zo ni ma alkali ne Allah ya nada ni in ya shiga yana yi ya zo ma shari'a kenan ga alkalin da Allah ya nada mutane suka nada ya shigo to sai alkalin zai sa kama shi don shi izinin sa ɗaya ne shi wannan izinin sa biyu ne fanki wani biyu ya kamata mutum in zai magana cikin addini ya yi karatu da yawa tukuna amma in ba haka ba kai karatu gurgudun na dan abin da ka sani amma bai kamata ɗalibi ya shiga cikin karatuttuka na ilimin addini wanda bai rabe tsakanin ma wai annabawa suna da gumaka gumakan annabawa ta bayin annabawa da gumaka a cikin akwati gumakan annabawa cikin akwati da shi suke yaƙi suke nasara wai suwaru lambiya wai gumakan annabawa mutum ya yi karatu tukuna in za ka karanta kai kai karatu tukunna ka san meye bambancin izini ami da izini kasi amma in ba haka ba ai ko mummunai ba su da gumaka balle annabawa wai da su da su suke samun nasara da wannan akwatin da yake dauke da gumakan annabawa So, wani yake wani wani suka gyara suka ce a ba gumaka ba mutum mutum mutum mutumi a me mutum mutumi ba gunki ba to kafirai ne suke da gumaka annabawa ba su da shi fa bi iznillahi a cikin izinin Allah kuke yin wannan abin wani yukhzi al-fasiqin Allah ya ba da dama ku sare dabinan kafirai ku kona dabinan su don Allah ya kunyata su su gade kuna da ikon halakar da dabbobin kayan su ba su da iko su hana Allah ya kunyata su saboda haka Allah ya muku wannan izini وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء
ina masu قدير karban dariga su nawa ne ko uku ne dariga tijjana an karba ba a bari za a karba saboda Allah ne duk ayyukan za a yi saboda Allah ne ba hadawa da dariga wata dariga dariku suna da yawa amma an karbi tijjana ba hada da wata kuma ba a ziyarar wasu wali sai wanda suke dariga tijjani za a kula da sallah a rinka yin ta cikin jama'a za a girma iyaye za a jam'in wazifa da jam'in zikin jama'a ko yan uwa ko ba a shanta ba ko za a sa tsoron Allah zuci don a samu daman aikata abin da ya bada umarni a nisanci abin da ya hana za ku iya na ba ku da riga shi wata jari na ba ka da riga shi ka je ka karba na ba na ba ka da riga shi wata jari ka je ka karba na ba ka da riga shi wata jari ka je ka karba kuma ba ku kadai ba duk ma wanda ya ji murya ta din nan inda ya kai wannan sharadi in an shiga tijjaniya ba a fita ba a hadawa da wata dariƙa ba a ziyarta wasu waliyyi sai wanda suke cikin dariƙa domin ziyara bara ce ko gidan babban mutum mutum ya sauka ba zai yi bashi bara balle gidan shehu tijjani kuma za a kula da sallah kuma za a yi ta cikin jama'a an samu jama'ar kirki kuma za a girma iyaye musu biyayya in mace ce za ta girma mijinta sannan kuma za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a wajen maza kenan in mace ce za ta kula da lazimi da wazifa da zikirin juma'a ba a dora mata jam'i in ta samu jam'i ko da kyau amma ba a shan taba namiji da mace kuma za a sa tsoron Allah don a samu daman bin abin da Allah ya ce a nisanci abin da ya hana kowa ya ji waɗannan sharuɗa duk inda yake in ya na ba shi ɗariƙar tijaniya ya je ya nemi muƙaddami ya koya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a da sharaɗin jauhara ma afa Allah rasu ma afa Allah ala rasuli minkum kuma awjahtu li min khayli wala rikab walakin Allah yusalli rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ma afa Allah ala rasuli minkum Ah, duk abin da Allah ya bayar na fai'u ma'anan fai'u wata ganima ce wanda ba a yi yaƙi ba in an kori kafirai sun bar dukiya to wannan dukiya ganima ce amma hukuncinta daban hukuncinta fai'u ma'afa da rasuli minkum wato wanda ba an, an hau dawaki ne aka yaƙi ko aka hau raƙuma aka yaƙi ba kawai aka samu dukiyar ta ganima ce an kori kafirai to shi ake kiransa fai'u kuma aujabtu alayhi min khailin wala rikabin domin wannan dukiyar ba ku ayautar da dawaki don yaƙi ko raƙuma don yaƙi ba kuka same ta a'a an kori kafiran ne aka same ta walakin Allah yusallitu rusulahu man yasha amma Allah dai mai mai ba da iko ne wa manzanninsa akan duk wanda ya ga dama ko akan duk waɗanda ya ga dama dama ubangiji ya ce inna la nansur rusulana wallazina amanu bil hayati dunya dama Allah ce a surar da muka fito ina ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuliya inna Allah qawiyyun azizun kullun ni yake da rinjayi da manzannina Allah yana ce Allah mai iko ne mai karfi ne mai iko to idan an samu wannan an kori kafiran ولكن يسلط الرسل على من شاء والله شاء الله على كل شيء قدير mai iko ne akan komai ga hukunci yadda za a yi da dukiyar nan yana zuwa
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
ما فاء الله على رسولي من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا أكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب كيد لا يدوك أن تفيئوا ما فاء الله على رسولي من من أهل القرى ددوك يد أكثام تهنيا فيئوا daga garuruka kamar misalin garin banu nadir su fadak su khaibara da sauran wuraren da ba a yaƙi ba aka kori kafirai aka samu dukiyarsu ga yadda za a yi falillahi walin rasuli to yadda za a yi da dukiyar ta Allah ce da manzansa sallallahu alaihi wasallama Allah zai faɗi yadda za a yi masa da dukiyar manzo Allah kuma shi ya san yadda zai da rabansa walizil qurbe wal yatami wal masakini kuma in an raba an kasa kashin sai a ba dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ba marayu a ba miskinai falillahi wa lir rasuli wal qurbi wal yatami wal masakini wa ibn sabili a baiwa baki a ajiye wa baki rabon su anan da aka yi haka tun da yake dukiyar Allah ya danka ta hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi sai yadda yayi sai ya kira lansaru mutanen Madina yace kafirai sun tafi sun bar gidajensu wa aurasukum ardahum wa diyarahum wa amwalahum ardan lam tadawuha sun tafi sun bar musu gidajensu manya manya sun bar musu gonaki sun bar musu komai sai dan abin da suka lafta a cikin kowane gida uku rakumi ɗaya din nan annabi ya kira mutane Allah sai ce na gode muku Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri dama abin da yasa baki na na saukar da su a gidajenku saboda rashin gidaje ne domin da annabi yayi wa dukkan baki in sun zo sai annabi ya nemi waɗanda za a ba su wanda za su saukar da su in wani na baka wani shine dan uwanka wani na baka wani shine dan uwanka wani na baka wani shine dan uwanka sai balan sare ya tafi da bakon in ba ya da mace in balan sare matansa biyu ne sai ce zaɓi ɗaya wadda kake so zan sake da ta yi idda in auren maka da ita kai bakon bayan sun raba gida ta haka ake zama haka ake zama ubangiji na yabon su tabawar da imana min kawai hibbu na manhajar ilayhim suna son baki yace to yau Allah ya ba da dama ga dukiya ga gidaje yanzu sai ku zaɓi duk abin da kuke so ko da yin raba waɗannan mutane dukiyar nan in ba su gidajen nan ko a bar muku gidajenku ko kuma raba muku yadda nake yi kullum su zauna a gidajenku kamar da suka ce ya rasulallahi da dukiyar da gidajen duk mun yafe ka ba su sai aka ba su aka ba su gidajen aka ba su dukiyar su bakin nan wanda ba su da gidaje ba su da dukiya ma fara su yi miya filidil kurbe wani ta hannu zaki wani sabili gwamni sabili kai la ya kuna duratan bayan lagariya ibinkum ubangiji ya ce abin da yasa na yi haka ai wannan rabo domin kada kullun dukiya ta tashi hannun mai kuɗi ta koma hannun mai kuɗi miskini bai samu ba saboda haka yanzu da an raba dukiyar ta koma hannun ansaru su dama suna da gidaje suna da dukiya wannan ko baki ne ba su da gidaje ba su da dukiya to an an yi wannan rabon to kuɗi ya fito hannun masu kuɗi wanda suka gudu kenan ya koma ko hannun masu kuɗi mazauna gari amma in an yi haka yanzu an baiwa waɗanda ba su da shi sun samu sun samu gidaje sun samu dukiya don kar kullum ruwa ya koma kuri kullum ruwa ya koma kuri kai la yakun duratan bayna ganiya minkum wa ma ataykum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahayakum an fantahu ya ku muhajirina ya ku lansaru Allah ya gode muku annabi ya gode muku sauran duk abin da annabi ya ce ya ba ku cikin wannan abu ku karba duk abin da ya ce bai ba ku ba ya hana muku ko hannu to sai wannan ya zama ma'auni cikin dukkan addini gaba daya duk umarnin da annabi ya bayar dole a yi Allah ne ce a yi duk umarnin da annabi ya bayar na hani kada a yi dole a hannu Allah ne ce kada a yi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi girma ya ce duk abin da ya bada umarni Allah shine ya bada umarni duk abin da ya hana Allah ne ya hana duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa wa ma yantiqu an shafa inhu illa wahyu yuhi sallallahu alaihi wasallam sai zan ma'auni duk abin da annabi ya bayar wata rana wata sahabiya tana da zaɗin fiska sai ta ji sahabi yana ce Allah ya la'anci masu yin zane Allah ya la'anci masu masu feke masu feke haƙori Allah ya la'anci masu ɗorin gashi sai ta zo ta same ta ce karatun nan naka ko ni na karanta Qur'ani daga bakar har nasi ban taba jin wannan la'ana ba yace kin karanta ko eh to inda kin karanta ku yana ciki a ni na karanta tun daga bakar har nasi ban ji wannan irin la'anonin nan naka ba yace inda kin karanta yana ciki a cikin abin da ya karanta akwai wa ma ataykum rasulu fakhuzuhu wa ma nahaykum anhu fantahu tace akwai to anan muka samu hadisi ne yace Allah ya la'anci alwashiratu wal mustawshiratu wal washimatu wal mustawshimatu a ciki aka laje su duk abin da annabi ya bada umarni cikin hadisi ko babu shi a qur'ani to dole ya aiki da shi inda hadisi ya zama sahihi amma ataykum rasulu fa khuzuhu wa ma nahayakum anhu fantahu duk abin da annabi ya hana kuma ku hanu wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah ko bai ce ji tsoron sa ba Allah bin tsoro ne inna Allah shadidul iqabi domin Allah mai tsananin ukuba ne in ya kama
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك أولئك هم الصادقون للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون دوكيا نندزا أربع للفقراء المهاجرين fakirai muhajirai za a rabawa wato ba sunan lansaru kenan a ciki allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim mutanen da aka koro su daga gidajensu wa amwalihim suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka kaurato suka dawo nan Madina wajen Allah wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam dil fuqara al muhajirin ukhriju min diyarihim wa amwalihim me ya fito da su daga gidajensu suka bar danginsu suka bar dukiyoyinsu suka bar gidajensu me ya fito da su Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan suna neman falalan Allah ne aljanna da yardan Allah wanda ya fi aljanna daɗi wa yansurun Allah wa rasulahu sun zo ne don su taimaki Allah su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isar da addini wal yansurun Allah man yansuruhu duk wanda ya taimaki Allah Allah zai taimake shi wato wanda ya taimaki addinin Allah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansurun Allah wa rasulahu ulaika waɗannan هم الصادقون سوني wanda suka yi gaskiya a cikin cewa su muminai ne ya garbi ta
za ga shek bayan rasuwa tare da fata alhari a gaskiya ni dai irin izala ce to Allah fidda ke eh amma Allah fidda ke to ina ji bayan gaskiya ni dai irin izala ce Allah fidda ke amma ba tafsirin da nake saurara mu ba haka ba to ba madalla ne da mijina to madalla Ah, to amma wallahi malam eh mu dai eh
daga mun dawo daga rakiyar izala to alhamdulillah wallahi wallahi alhamdulillah ah, ai yarinya ce har ba ta kai shekara 30 ba mu dai na
bismillah ah, eh?
to na san a wajen
addinin annabi yau ya fi shekara 1420 na banda ma shekara goma sha uku na makka to abin da aka samu bai kai shekara talatin bai zo raba mutane ya raba su da addinin annabi na shekara dubu da ɗari hudu da ishirin da wani abu mu dai mun hana sallah ko ne ya kan kallon muka zuwa makaranta Eh.
to sai aka ce mana idan muka sallah Eh.
kada mu ƙara cewa assalamu alaika ya Eh.
rabu kan mu faɗi wannan to ya za ku ce sai su ya sa su assalamu alaika kawai ne su ha to ai a to ai an canja salatu an canja salatu don an canja assalamu wani abu ne Wa- wai assalamu assalatu na asuba ai an canja shi to to ai dole ya canja assalamu kuma A- a daina cewa assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi to wai ya za a ce a duba littattafai mana akwai haka aka yi a duba duk littattafan furu'a haka aka yi assalamu alaihi duk littafin furu'a ba haka aka yi ba to su addinin su sabo ne shekaran sa bai kai 30 ba har yanzu saboda haka ake samun abubuwan da ba sa cikin musulunci wai suna cewa da dariƙa gaskiya ne a duba littattafan furu'a mai aida za a gani littattafan furu'a littattafan sunan su littattafan furu'a ba littattafan dariƙa ba littafin hadisi daban littafin furu'a daban littafin lura daban littafin dariƙa daban littafin tasrifi daban kowanne da shehunsa kowanne kuma da hanyarsa a duba mana cikin furu'an ai akwai babin ridda ko a samo mana babin ridda ya ce kadiriya ridda ne tijjaniya ridda ne salatul fati ridda ne jauhara ridda ne aka a nuna mana ƙarya kawai wai hanabirin da aka ba su annabi ko kuma za su yi mistake malaman ba za su musulmi ya ridda saboda mai ya yi kadiriya musulmi ya ridda saboda mai ya yi tijjaniya musulmi ya ridda saboda mai ya karanta talatu ba kawo mana cikin littattafan furu'a duk na duniya gaba ɗaya banda na najidu
sun ba mu halayen cewa wannan ma yawa ya kawo bayani na kuma an hana mu an karanta alkur'ani kai mu ƙara cewa ya sadaka Allahu azim sannan kuma kai mu ƙara karanta amma alkur'ani ma dai tun da dai kin tuba shikenan babu
to kace tana son a, ka bata izinin ɗariƙa kamar yadda kake faɗa a rediyo To na- na bata- mijinta ya amince maka ko ba na ya ba ta ta sake saurari rediyon ta ji sharuɗan ta kiyaye na ba ta riga tijaniya inda wata muƙaddama ko wani muƙaddami kusa da su ta tambaye shi ko ta tambaye ta ta gaya mata tafsilin lazimi wasu kuri rabbika bukuratan wa asilan ne Ah, ya yi wasu da zikiran kasiran wa sabbi bukuratan wa asilan haka yake alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji gamu Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu malamanmu Allah ya saka wa shekarunmu da alheri lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya muna kiran kowa da kowa wajen rufe al- ka- rufe alqur'ani ranar asabar a zo a karbi addu'a a zo a girma alqur'ani ranar asabar a karbi addu'a insha Allah a murtala su kai a murtala su kai za a so mu karatun karfe goma zuwa sha ɗaya amma mutum ya zo da wuldon ya samu wurin zama Allah ya ba ku lada na girma alkur'ani da kara muku imani Allah ya kiyaye mana kasar mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya da haɗin kai da hankali albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu da bukatun da muke musu addu'a Allah ya jiga musulmi maza da mata rayu da da matattu Allahumma salli bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله